وبعد يقول النبي الكريم القول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت الثلاثاء ashirin da uku ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na sittin da biyu za mu tashi darasi na sittin da uku a wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam inda muka tsaya a kan hadisi mai lamba ta ɗari biyu da ɗaya za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da biyu a cikin kitabu siyam kuma babu fadli siyani wa gairi a cikin sa muke mala yake alhadisu sani ba'da mi'atai hadisi na ɗari biyu da biyu ana abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake قال السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذو تيرا da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa la yasumanna ahadukum yawm al-jumu'a kada dayan ku ya azumci ranar juma'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai idan har zai azumci ranar da take kafin juma'ar ko ranar da take bayan juma'a idan ka kalli wannan hadisi za ka ga kusan karatu shine matsala ko shine wato maganin kowace irin matsala inda ana ta bibiyar karatu a ta hayaniya da aka yi a baya azumin arba to kaga duk da ba za a yi ta wayannan abubuwan ba domin duka hadisai sun warware kuma malamai sun yi bayanin da ya kamata a yi wannan ba dai sadu salam ya hana azumtar ranar juma'a ita kadai haka kawai kadan juma'a ka azumta har yanzu hadisin yana nan a matsayinsa haramun amma ya halatta kai alamis da juma'a ko juma'a da asabar kaga baka da iskani to haka shi ma yadda aka yi bayanin wannan hadisin haka aka yi bayani akan hadisin hadisin asabar azumtar ranar asabar wannan akwai hadisin juwairiya wata rana annabi alaihi salatu wassalam hadisi ne a cikin bukhari annabi ya shiga gurin juwairiya ranar kwanan ta ranar juma'a yana shiga wa hiya sadimatun fa qala laha tana azumi sai ce da ita asum azumi kike da ce je ce asum fi amsi jiya kin yi azumi alamin kenan qalat la tace a qala sai annabi ya ce a turin kina an tasumi gadan to kina so ki yi gobe asabar قالت لا sai annabi alaihi salam na na juwairiya ta ce a kada sai annabi ya ce fa afi to to ki karya azumi in dai in dai ba za ki gaba ba ko baya ki karya ki kawai ta na juwairiya ta ce fa afsal su na ci abinci na saboda ba da niyyar yin biyin to wannan shine shi ma kaga kai tsaye yadda malamai suka bada amsa azumin asabar haka kawai yanzu kamar yau ba wani abu mutum ya daura na asabar ita kadai yayi azumi haramcin yana nan har kiyama da kai amma idan wani abu ya faɗo ko azura ko wato me ake kiransa arba wannan yinin za ka azumta ba wai ranar ba abin da ya faɗo a ranar shi za ka azumta domin annabi hadisi abu kata da cewa ya azumci ranar arba bai ce wato ga ranar da za ku azumta ba asabar ko lahadi ko litinin kawai jin ranar da ta fada to za a yi ko da juma'a ya fado kaga ya hana ba azumi juma'a to za a yi shikenan kawai kin ji malamai sun yi bayani a kai amma da yanzu saboda matsala da illar social media a yanzu to sai yanzu aka ta jagwalgwala a matsala wanda already an riga an yi bayanan da kin ji malamai sun ba da amsa to wannan shine da za mu koya a karkashin hadisin na farko annabi an ibrahim yawmin juma'ati bi sawmi hadisi yana nuna mana cewa haramun ne ka ware juma'a ita kadai kai azumin ta kace saboda ai ranar idin mu ce bari ni to ranar idi ma asali annabi ya hana yin azumi na biyu jawabi jawabi siyami ma yawmin qablahu aw ba'dahu ya latta ka ka azumci juma'a amma da sharadin yin kafin juma'a ko bayan ta na uku wujubu hamlil ahadith al mutlaqa bil muqayyada na hadisi yazo mutlaq sai wani ya zo kuma ya zama mukayyad ya keɓance shi to ya halatta ka ɗauka gabatar da mukayyadin akan mutlaq kamar yadda muke gani a irin wayannan cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce kada kada duk wanda ya je yin bawali ko bayan gida kada ya sake ya bawa alkibla baya kuma kada ya kalli alkibla wani hadisi ne karara sai kuma aka samu hadisi ibn umar annabi alaihi salatu wassalam an ga ya bawa alkibla baya to abin da ake fara yi a farko shine ana so a yi jamfin hadisan duk tunda duk zai inganta sai a haɗe su da a yanki da su in ba zai yiwu ba to sai a gabatar da wato ɗaya a kan ɗaya to wannan kaga zai yi kai sai sai aka ce to annabi ya hana yin bawali ko bayan gida a kalli alkibla ko a bata baya idan a guri ne buɗaɗɗe haramcin yana nan imam malik ya tashi ba ma hadisan da yake in kuma a guri rubabbe ne ya halatta sai dai makaruhi ne ka ba alkibla baya ko ka kalle ta shi kenan duk ka hada hadisan kayi amfani da su shi yasa zaka ga wasu sun suka tashi gida sai a yi kokari a ga an karkatar da gurin zama su yi kalli ba kalli alkibla ba kuma ba a ba ta baya ba amma in dai rubabbe ne ko da an kalli alkibla ko an ba ta baya wannan ba komai inda rubabbe ne amma fili ke can haramci yana nan to haka malamai suke gwama hadisai ba a cewa sun fi karo malamai sun ba da amsoshi ke to wannan shine sannan na hudu hikimar da tashri'a islami haythu faraka bayna sawmi yawmi yawmayn aidain wa yawm al-jum'a hikima ta wato kira musulunci na cewa an bambance tsakanin azumin ranar idi guda biyu da kuma ranar juma'a gaba ɗayan sun ka hada su duka annabi ya hada a azumci ranar juma'a ita kadai ko kuma sallah idi karama ko babba kamar da zamu ji yanzu a hadisi alhadisu salisu ba'da al-yatai hadisi na dari biyu da uku ana abi ubaidi maula abi azhar abu ubaidi din nan tabi'i ne madani mutumin madina malamai sun ce suka ne maka ce suka shine wanda yake tamamu dabbi yana da tamamu dabbi wal adala cikakkiyar hadda kuma adali yake cewa sika a yaren malaman musala ya rasu a madina shekara ta casa'in da takwas bayan hijira shi kuma ibn azhar din shine abdurrahman ibn azhar bin abdu'au Allah ya kara masa yadda sahabin annabi ne ya gamu da annabi alaihi salatu wasalam ya ga annabi ranar hunayn ya ga annabi ranar hunayn yawwa saboda haka sahabi to sai yake cewa wasmuhu Sa'd bin Ubayd sunansa Sa'd dan Ubayd kare yake shahidtu al-Aida ma Umar bin al-Khattab na je yi tare da sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fa kare sai yake hadani yawman wayannan yini ne guda biyu wanda na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an siyanihi ba annabi ya azamta ya hada a azumce su yau mafidirikun ranar karamar sallarku min siyalikun bayan kun gama azumi shine ranar da kuke cin abinci bayan kun gama azumi ranar sallah karama kenan wal yawmul akhir ko wal yawmul akhir sai ranar kuma allati dakuluna fihi wanda kuke ci a cikin ta min nusukikum daga yankanku sallah babba kenan saboda haka yin azumi ranar sallah babba haramu ne shi yasa ko mutum yana azumin kafara to ya halatta azumi ya zo dole ne ya ya ajiye ranar sallah ko azumin bakance dole ne ya ajiye ranar sallah banda ita wace gari sai ya dora an fahimta da kyau ko wannan shi ne to shi ne malai yake me za mu koya karkashin wannan hadisin abubuwan da za mu koya na farko ta harimu saumi yau mai la'idi bi kulli hal haramun ne a azumci ranar sallah karama da babba a kowane yanayi na biyu annal imama huwa alladhi yaqtubu fil 'aid والجمعة ويسلي بالمسلمين عشان إمام شيء ومتعني سلر وعشان هدوء راني إيدي كرما دا ببا دا كما رانا الجمعة لمن يجي wani ba da ya zo ya hudu ba wani kuma ya shiga limanci wanda ya hudu ba to shi zai yi limanci idan larura ce ta kama limamu na biyu wazifatul khadi ta'limul muslimina ahkam shari'a allati yahtajuna ilaiha aikin liman shine wato yayi huduba wanda zai karantar da wato musulmi hukunce hukuncen shari'a da suke bukata da abin da ake da jahilcin sa an jahilce shi abin da ake bukata a yi bayani kenan a gurin huduba ba wai gidanka za ka zo kai ta bada labarin abin da ya faru ko wani abu daban da ba shi da la muhalla lahu minan i'rab ana bukatar ka faɗa abin da al'umma za ta amfana sannan na hudu anna al-khatiba yatakallamu fi khutbati an wajibi al-waqti ka yau min aidi ana hakamin aidi wajibi ne liman ya zo yayi wa mutane bayanin ma me yake na wajibi da gani da abin da ya shafi ranar idi sannan ana kuma bayani ya na biyar shine jawazul akli min al-udhiyya fil hajji ya halatta wanda ya taba aikin haji ya ci abin da ya hadaya ne shi da rago su a guraren da ake yanka an kaga dama ka bada kudin ka ai ma yanka a aikin haji ko kuma a kai ka mai yanka da kanka zabo ma ka yanka da kanka ka ciro wani abu a jiki ka jiki duk da wannan sunnar ta cin abu a jiki tana da wahala mun sai ka gaji a kai azhar ma ba gyara ma dabba ba azhar kuma baka ci komai ba shi za ka ce sunna ne in ba za ka jure ba ka hakura kawai kai ko kuma kai ta neman wanda zai aikin ma ka rasa tana da wahala gaskiya amma irin guraren su da yake ana yi akan lokaci mutum zai iya wanda ya je aikin haji zai iya yi da a gaban ka za a yanka kuma nan da nan za a fidi ka kira hanta ana cewa hanta ne saboda saurin ne gaggawar ta amma ba dole sai hanta ba kawai abin da kake so a jikin dabba shi za ka dasa kai sannan na shida jawazu ruwayati da ilmi ma a nisbatihi ila sahibi wa in lam yasta'zan ruwaya ya halatta dama akwai ruwayatul aqran sahabbai da yawa ba komai suke ji da gurin annabi alaihi salatu wasalam ba wasu abubuwan suna jin su ne a gurin sahabbai yan uwan domin lokacin da annabi ya faɗa wani kila ba ka gurin ko ka tafi kasuwa ko kana gida to sai wani sahabi ya gaya mashi a gaban sa haka الحديث الرابع بعد المئتين حديث ندري من جهود أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an sawmi yawmayn annabi alaihi salatu wasallam ya hana azumta shine biyu al-fitr wa nahar ranar sallah karama wa nahar da ranar sallah babba wa hikimani sama sannan annabi ya hana yin kurman yafi kurman yafi shi ne mutum kaga su kwanjalle suke sawa da gyautu zani da mayafin da za a ɗauke kurman yafi shi ne mutum ya ɗauko mayafin na sama gaba ɗaya ya lullube kansa hannun sama na ciki idan riga ce mutum ya sa riga gaba ɗaya hannun na ciki shi ne kurman yafi domin an kira shi da kurma ne domin in wani abu tsoro ya taso ba zai iya kare kansa ba kafin ya ciro hannun ko abin gudu ne ya faɗi an bai shi kansa da kansa ce zai cutar da wannan shiga to annabi ya hana kurman ya zai gaba ɗaya hannunka a ciki kawai shine kurman ya to annabi ya hana shin ya sa hannunsa a cikin riga ko cikin mayafin da ya lullube kansa kaga ban babban riga da ake yi da hannu a cikin ke za a ce to kurman yaje ne to amma kaga hannun da yana waje za a yi amfani da in za ka bayar ko ka karba duk da gurin da za ka yi amfani da shine istimalus samma na biyu daga zaman da annabi ya hana wa an shigar da annabi ya hana ko ta tibadi wa an ya haka jiyar rajulu fi tawbil wahidi ko kuma mutum ya yi itibari zaman kare wani irin zama da tufafi guda daya shine shi kuma zama ne mutum ne ya zauna akan mazaunan sai kafe kafafuwansa an gani ga shi nan malam abdurrahman ya gwada to kaga mutum ya sati bani ya za ba da Allah gyara zaman ka saboda gaba ɗaya tsirara yi zan ne kawai ya dauro kuma guda ɗaya sannan yayi wannan zaman ya dage kafafuwa ba wanda wayar gaba ɗaya kawai ya zauna haka to shi in ki ba mutum ya zauna ya sa hannunsa haka kuma ga shi jinnatin sa abu mafi yawanci za a zanta da aikin haji saboda yawanci ba iya sauran zanin ba za a ga ana da Allah ya zaman ka wani ya kwanta ya kwanta ma bai sani ba ma gaba ɗaya ya cire to ana samun wannan ga wanda suke biya aikin haji musamman an shiga kwanakin da ba za a cire ba daga ranar tarwiya har zuwa ranar sallah to a nan lokacin musamman a kwanan muzdalifa ana samun matsaloli da yawa to shi ne yanki ba mutum ya zauna ya sa tufafi ɗaya babu wando a jikinsa kuma ya yi wannan zaman to kaga ba ba sai wannan ba duk zaman da tsaraicin ka zai fito annabi ya hana mu yanzu ba ba a yi yanzu dai mutum ba aikin haji ya samu kansa ba kuma shi aikin haji kaga ba a sa wanda wai iya wannan yanayin na alkiyama irin sa za ta yi yawa wa an salati ba'da subuhi annabi ya hana yin sallar nafila bayan asuba haramun ne sai dai zawatul asbab in ba zawatul asbab ba to haramun ne misali kamar yadda annabi an yi da sallah kawai ya biyo sai an go ya miki yana sallah sai da yi da malan sallar da kake yi yace raka dai da fajr sai ban samu ba shine na biya yanzu sai annabi ya shiru sai aka ce to ya halatta bayan an kira da sallah asuba ka tashi ka yi ta ya halatta me yasa saboda sunna ta kariyya annabi ya tabbatar ma silent approval annabi ya yi ta yi ta yi amma da kawai ta tsoro ta sallah haramun ko kuma wanda ya shigo masallaci idan da kala alukum almasjid bala yajlis hatta yusalliya rak'atay idan ɗayan ku ya shigo masallaci kai ya zauna sai ya yi sallah rak'atay to shi ma kaga in za su sabab kenan salloli ma abota sababi ya halatta a yi a wannan lokacin shine at-tahfiz ba'da at-ta'min shi ne fa irin wannan misalin aka bayar a azumin asabar annabi ya hana yin azumi ranar asabar haramun amma idan wani abu ya faru da zazzar wato na hadisi mukayyadi to za a yi azumin wannan ranar irin wannan ne kaga annabi ya hana yin sallah bayan la'asar amma a yana yin sallar gawa ba ma kai mutane yanzu sun mutu bayan la'asar ko jama'a sallah bace sallah wani za a ce bayan karfe hudu za a kai wani ma sai biyar ko saboda haka irin wannan ne iri da yi to annabi ya hana in dai ba ba aboki ya sababi ba haka kawai ka tashi kai sallah raka'a biyu bayan asuba haka kawai haramun ne har sai rana ta fito lokacin kirashi ko kuma lokacin walaha ita ma salatin shirufin da ai sallah walaha ce domin sai da ranar ta fito ka fara amma farkon fitowar ta an gane ko saboda haka wannan shi irin wannan aka gaya wa shi ma cewa annabi ya ce kada a zuci rana a gaba to irin wannan ne in za a zawa su sabar suka faɗo ya halatta yi haka kawai ka ware a sabar kai azumi haramu ne amma wanda lili ya faɗo za a yi wannan shi ne wani asiri da sallar la'asar su ne sallolin guda biyu sallar asuba da la'asar ba a nafila haka kawai sai dai inda dalili idan mutum ya je ya samu kansa a saudiya ko da azumi ko wajen azumi in sha Allah ta'ala sallar gawa ce ka gaji da ita duk sallar duk sallar farilla sai an yi sallar gawa wani lokacin a yi wani lokacin a yi goma ma duk sallah kaga saboda ne tana da saboda tana da saboda wannan shi ne ko sallar istikara wani abu ya taso kana sun sa abai komai istikara ce ba komai kai ne yanzu sai aure kawai in ka je istikara to aure ba sai abin nan kuma wani zai zai shiga makaranta ya samu division guda biyu wasu sunai amma mafi yawanci mutane ɗauka su kai kawai aure ake wa istikara sabai ko kayan miya zai ciwo sai istikara kawai yanzu ya yi tsada tunaninsa a janguza za shi koyan kaba sai roƙi Allah ya ce to ina ya kamata in ji komai aka jabire akhrajahu muslim bi jamali imam muslim ya kawo cikakken hadisin wa akhraja al-bukhari as-sawmu faqat imam al-bukhari wato yayi maganar azumi kawai a tasar ruwaya me za mu koya gargajin wannan hadisin abinda zamu koya na farko annahi an sawmi yawmin fitri wan nahar shi ma hadisin ya hana ayi azumi ranar sallah karama da babba wanda kake yi ran sallah babban nan wato azumi take yi a luga domin azumi ma'anar da shi ne al-imsaku 'ala al-bid'i wal akli ko wa ma'ana al-akli wal shurbi wa siyami nisa mithlu al-fajr ila ghurubi shamsi bin yadda ta'abbud ko kaga wannan shi ma'anar da kake dauka to kai yanzu kai ne daga kullowa al-fajr zuwa lokacin yanka dabbarka kaga ba azumi kai shi kace ba kai na luga sunna annabi ce kai kana da lada shi da ake kiran sa as-sawmu lugatan literal meaning din shi ne azumi za a ce a ba ne mutakkin da shi yake amfani amma ba cikakkiyar ma'ana ta azumi ba na biyu an dawo ba anil libas allazi ya'iqu al-muslim shi kenan har mutum abu ta sanya tubabin da zai matsa wa musulmi ana dai ba alayhi min alwajibati wa ghayriha kaga karatu mu da dubu na talata ai mun biya hadisin da Allah ya hana kitbani jan kaya a kasa sai na ce yanzu yaro mutane yawanci ba sa san jan kaya a kasa sai wani yace mun bayan an tashi yace mun yace mun ai ba sunna annabi yace celebrities ne yanzu ba sa sa wanzu har kasa yace celebrities ne ba sa sa wanzu har kasa saboda a ga takalmin su mai tsada ne ba turki ko abin da yake ba da wannan dubu ɗari biyu aka ce saboda haka shi za za ka kawo da jinsa kuma ya lura wallahi yana fara sai na rika iske ya bayi ina hararowa na lura hakan suke sa wandunan to in ka kalli da yawa kuma ne ta zuwa ne ta sake ne ta biyo celebrity sun za ga namu na gida da nawa za ga mafi yawanci wandunan su pencil ne wani za a sa shi da leda ma za a sa kaga ba ba sunna ba na sunna annabi bane ba shi bane na annabi daban na celebrities daban yawa to kaga kayan da zai rubuta kayan da za a zo da leda za a sa ai ya shiga haramci domin annabi alaihi salatu wasalam an bani ya yi bada bayani cewa duk kayan da zai wahala in sau da yi sa yanzu yana kan bakin ko wani abu hawa wuta ne yake mai wannan kafin ya fita ya koyi kai ko naka da ka'idar jeloli sun san lamba nawa ake sawa da fadin kafa bakwai ko abin da ya kama da wannan za a sama wanda ko goma ko abin da ya kama da wannan amma wannan za a zo a matse ba wajen kafa shigar domin ya zo ya ga tsayawa a cikin dantsanka in an janyo kafa a wannan duniyar ba abin da za ka gani ba komai ba to wannan kaga ma da yake duk ba wai ya yi shi ba ko ihtimalin samma ba yace duk kayan da zai wahalar da kai halatta ba na uku annayu ana hadhihi jilsa allati fiha zuhurul aura yace an hana yin wannan zaman ne saboda al'aura tana bayyana a cikin ma duk zaman da al'aura za ta bayyana shi ma haramun ne ai kaga da yawa ga wancan bawa Allah ya yi shi bai ga wannan amma duk ba a ce su saboda ba za a ga karancin su ba an bayyana da kyau ko yawa za ka da yawa yanzu muna yi saboda ni kowa yana sa kaya ba ga amma in ko wanda irin zama kai in dai za a ga tsarin ka za a yi ma magana a ce ka gyara na hudu annahu an salati ba'da subhi wal asr haramun ne ayi sallah nafila bayan asuba ko da azhar na biyar mura'ati shari'a li masalih al-ibad fi kulli shay yadda shari'a take bibiyar maslahar mutane a komai na shida hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam an al-bu'i bu'i an mujabahat al-kufar yadda annabi ya kwadai da cewa a kauracewa kamance jeniya da kafirai na karshe a da hikimar da bin tajriya al-islami yadda musulunci yake da hikima wajen karanta abubuwa da musulunci hadisi na gaba da hadisi da fadis bada da ya dai hadisi na biyar a dalili da biyar ana rike ake da kudi kaga shi ne dai har yau saboda yana cikin mukti al-muktiru na min ruwat wanda suka fi kowa yawan hadisi abu wani yana ta abin jabirun anasin sifikatun ka zama na amur wabin abbas to ta abin shi ne wannan abu wani yana ta abin to shi ne hadisin sai ya wura dubu ɗaya jiwa su su bakwai ne da ba shida maza mace daya to Abu Zaid al-Khudri ta bin Malik bin Sinan kun ji an kuma mai mai hadisin ce Ali ya ga da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azuci wata rana dai dan Allah kawai fi sabilillah fi sabilillah dan kun fassara ta da fassara biyu wasu suka ce duk wanda ya azurci ranar da za a fita yaki kuma ya fita da azumi shi yake ne don fi sabilin layi duk inda ta zo alkur'ani ana nufin jihadi ba ana nufin fi sabilin layi irin wanda muke yi domin akwai fi sabilin layi akwai kuri sabilin layi ko yawwa saboda haka wannan shi ne idan idan idan har idan idan idan har za a fita yaki to mutum ya dawo azumi to shi suke nufi haka wasu malaman ta da imam malik ya dogara da wannan hadisin wajen cewa wanda ya zai yi tafiya ya azumi ya fi falala eh yace in dai zaka yi tafiya da kai azumi ci gaba da azumin ka duk da almuta da wuya wa amiru nafsi ko almutafiru matafi yana da damar isa ko ya azumi to idan mutum ya tafi da azumi zuwa da zai sha ya fi falala a gurin imam malik saboda wannan hadisin yake domin annabi ya ce yawman wani yini fi sabilillahi da daukar kalmar Allah ba adallahu wajahu anin nari 70 qariban Allah zai nisan ta fuskar ta gabarin shiga wuta tsawon damuna 70 shekara 70 ke domin damuna ne shekara ake yi ko to damuna 70 shine shekara 70 70 sana shekara 70 akwai ruwaya da ta zo da cewa man zama yawan fi sabilillahi kutiba lahu biha da halal janna duk wanda ya azuci wani domin fi sabilillah din sauran mutane malaman kuma din gaban zara da tadawwan kawai haka kawai mutum ya ce bari wannan ranar ishirin sun ya aji ko talata bari ya aji na nafila haka kawai to Allah zai yi da fuskar ka gabarin shiga wuta tsawon shekara saba'in kaga wannan yana nuna ma cewa ba za ka shiga wutan bakin domin an nesa ta gane ita ai ba kai ba ita ke to shi ma duk wanda ya dawo ajibi fi sabilillah qutima lahu yalla biha ya ka dauran sara a ranar yana ajibi ya ka dauran sari jinin ko alani ko talata ko laraba na nafila sai annabi ce da kanan janna duk wanda ya wuce da ajibi a bakin sa aljanna zai hadisi ne kuma mai kyau duk da hadisi ne zamu koya karkashin hadisi na farko fadlu siyad fi sabilillah falalayin azmi dan daukar kalmar Allah illa an yudaibahu am muhimmatil jihad sai dai idan mutum zai hada ga za a fita yaki kuma ba ka da chemical energy ba karsashi duk wanda zai fita yaki ana bukatar karfi to idan ba zai sami baya zuwa yin wa bare hakura a fita da karfin mai bakon a ce ya fita yana azumi kuma da an yi mau kwam daya a ce ba shi ya tafi lahira to an fito da shi da karfinsa ko da za a yi mashi hada ne da ya kakkar wasu amma daga zuwa bai kai hari ko da yawa kuma an kai shi ai kaga ba haka ake bukata ba na biyu annan jima'a da'ati fadlun min Allah wa rahma haduwa dan abu Allah madaukakin sarki falala ce daga Allah na uku al'adu ala saumi mutlakan kai tsaye an kwadaitar da kai gurin yin aji kowa da bai wanda Allah ya bar wani za ka yana da bai wa karatu alqur'ani wani kuma ta aji wani sadaka wani kowa wani tadawuri Iza Abdullahi Masudi yace shi wa zai yawaita azumin nafila ba yace saboda bai da juriya me dalili yace saboda zai hana shi karatun Qur'ani yadda ya saba to kowa da irin abin da ya goge a kansa shikenan sai je inna sa'yakum la shatta na hudu al-murad bil muba'adati 'anil nar an-najat min abin da ake nufi na nisantawa ga farko ta shi Allah ya tsiratar da kai daga wutar na biyar kama annan sawabu ya kuna fi wusulil mahbub ya kuna kadhalika bin najat min al-makruh cewa lallai lada yana daidaita abubuwan da idan mutum yana abubuwan da Allah yake so zai samu haka nan shi ma idan yana yin abin da Allah yake so Allah zai tseratar da shi daga shiga wuta to wannan shine hadisin kancan hadisan da suke magana akan falala sai kuma hadisan da suke magana akan lailatul qadr da a wani littafin zai ce babu lailatul qadr babu da yake magana akan lailatul qadr malamai sun tattauna an ka koma ibn rajab a cikin lada ibn ma'ari za ga ya kawo tattaunawa akan bayani akan lailatul qadr duk malamai sun hada kan cewa yana jumhur sun taba kan cewa yana cikin goma karshe na ramadan malamai sun taba kan wannan sannan duk malamai sun hada kan cewa yana cikin watan ramadan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim an gane ko yawa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzir to wannan shi hadisi na farko karkashin sa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya tsara musu yadda anna rijalan min ashabin nabi lalle wasu mazaje daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wassalam uruna ila al-qadr an nuna musu daren lailatul kadir fil manami a bacci wata daga cikin sahaba annabi Allah ya nuna musu daren lailatul kadir a baccin fi sab'il awakhir amma sun ganshi ne a bakon karshe kaga ya kama daga daren 23 idan idan idan watan da 29 ne 23 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 wayannan kwana bakon to kaga ba 21 a wannan ruwaya ba 21 saboda haka a wannan an nuna musu ne cewa yana cikin daga 23 zuwa sama idan kuma watan bai baya 30 ne ba shi kuma daga 24 daga wannan sauran kwanaki aka nuna musu faman kana mutahariya duk wanda zai nemi daren lailatul qadr fal yatahariha bi sab'il awakhir to ya neme shi a goma a bakon karshe shi ne bakon da muka faɗa yanzu za ka nemi da lailatul qadr cikin rari na ɗaya ya su ba su hakikatin ruya an tabbatar mana da hakikanin mafarki domin mafarki zamanin annabi yana da muhimmanci sai da annabi ya yi kwana wata shida yana mafarki sannan aka fara yi mawahi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne wata shida idan ka kalli wannan za ka ga wata shida shekara nawa annabi ya neman wahayi shekara 23 ko 23 sai kuma annabi ya ce wato mafarkin mutanen kirki wani yanki ne daga yanki na annabda a cikin yanki 46 yanki 46 to za ga idan ka dauki shekara 20 da wato duk wanda aka baki wannan baiwar a cikin mutane daga baya rai da annabi ba dan karshen zamani yazo mutanen kirki za su iya fassara mafarki kuma ya zama gaskiya amma mutanen kirki domin yanki ne daga juzun wato minan nubuwa wani yanki ne na annabta da yanki 46 kamar yadda hadisin ya nuna to idan ka dauki wannan 46 kwana wata shida da annabi yayi ka auna ta da da da shekara 23 zaka ga wata shida a shekara 23 zai baka wato um me zai baka 46 domin 23 sau biyu ko 46 kenan shi zaka ce ba yanki ne na annabta idan mutum ya zama mai amana mai gaskiya mai sanin ya kamata a ƙarshen zamani irin wannan zamanin idan kai mafarki ya fassara ba don Allah ya dara ga fasara daidai ce amma ba mai duba ba mai duba ba mutumin ke ji an fahimta duk da cewa mafarki kala uku ne akwai wanda yake daga Allah akwai wanda yake daga shedan akwai kuma tarkatan mafarki azgatu ahlam duk wanda yanzu ya tashi da tunanin wani abu tunanin abin ya dace ka don Allah ya dara ka mafarkin ka shine azgatu ahlam karkashin mafarki ke an fahimta da kyau ko eh irin sa ne za ga mutum yayi mafarki an biyo shi ko wani abu wani abu ya tsoro ka da rana ya tsoro ka da gaske in baka wasa ba ka zo da dare ka kwanta sai ya koma mai mai zuwa domin ka kwanta da kamar mutum ne ya ce mai ko ko ya ja garin kwaki ya kwanta sai mafarkin ruwa ne sai kwarai kuwa zai mafarkin ruwa ne sai sosai ana gaya wa wani da wanda azumin da aka rika rana akwai nan da ina kwanciya da rana bayan azhar kawai je ne farkin ruwan sanyi sai sanyi na ja saboda wahala wahala ce kawai ba wani abu bane shine abu za su halal kenan an bayyana da jago yawa to kaga yanki ne na annabta da cikin yankuna 46 ka dauki shekara 23 za ga wata shida a wato sau 46 je mai mai a cikin shekara 23 duk shekara ne wata sau biyu kenan shikenan ma'anar ta fita to a ruhiyar saliya haƙƙun mafarki na kwarai gaskiya ne shi za a ga to daga cikin ma'aunansa kuma idan mutum ne mafarki ya saba da waki ko abin da yake na zahiri to ba za a karɓa ba misali zan ba mu ibn rushd al-andalusi ne bidayar musayi wani alƙalin zai yi jara'a ga shaidu sun zo sun tabbatar da laifin wanda ake zargi shi kuma da bayan sai kwanta sai ya mafarki da annabi alaihi salatu wasalam annabi ya ce ma wannan shaidun ƙarya take ya za a yi ya za a yi magana ta ƙare ne malai Ibrahim mafarki za a ɗauka ko ko wayannan jirin da suka zo suka kawo eh kun ji duk wanda ya mafarki da annabi ai ne gaskiya ne za mu zo a cikin kwanan nan za mu fara littafin kitabun ruya a cikin lulu wani marja hadisin nan da ya zo yake duk wanda ya mafarki da ni da ni ya mafarki to fa inna shaydana la yatamassalu bi yawa wani suna jiyan abinda annabi yake nufi shine kamannin annabi tsaf tsaf yadda annabi yake shi dan bai zai zo yi ya zo ya ce ma shi annabi bai zaba amma zai yi shiga wani balarabi ko wani kyakkyawa ya zo ce ba shi annabi abinda ake nufi kenan an bai da da ko abinda wato hadisi ne ke nufi ba wai yana nufin ko a da yawa wanda suke zuwa yanzu mutum ya ce an je ya yi sallah zai ce annabi ya zo ko an ce shi sallar da yanzu ga azab ya rika yinta a gida sai ce wannan kuma ya saba wa tsarin annabi annabi cewa ya gabu sallah da su to duk abin da kai mafarki ko annabi ka gani in ya saba da zahiri na abu a cikin domin wannan daukar da zai haifar da fitina kowa ma zai rika zuwa ya ce wai annabi ya ga ya maka kaza daga nan matsala za ta faru Iza ai ake so ka karanta Sama'ilul Muhammadiyya ka sanya shi gogon annabi in ka karanta jama'i da kyau in wani ya zo ce ba ya ga annabi yanzu ba za ka fita ba mutum ya ya ya dai sai ta bayani da su gogon sa duk wanda ya karanta jama'i ya san su gogon annabi da tafiyar da yi ke magana da yanayin gashin sa wallahi da yanayin tsayawar sa duk zai ka karanta Isa sai yi wani ya gama bayani kan yadda ma da Isa wajen ya ga annabi alaihi salatu wasalam ya yi ta bayani kaza yana ta bayani sai da ya gama bayani sai da isa waziri ka gani isa waziri domin yanayin sa rawanin ba irin da annabi ya faɗa ba a ta rawanin annabi an fa iya ya annabi yake sa rawanin ko ba haka bane kace isa waziri ka gani ko kuma kai mafarki annabi ya ce ba ka daina abu wanda yake na shari'a kai an yaje ma sallah sai dan ka gani yawa to irin wayannan ba aure ne ma jama'atul muhammadiyya suna da muhimmanci a gurin duk musulmi shi za malaman fiya suke cewa an zo bayanin sifar annabi to ake ta narke a jikinka kamar jikiri a cikin ruwa kamar sukari a ruwa kaga ai bai da za ka fita daga jikinka yanzu aka ce ka ware ruwa da sukari ba zai yi ba sai dai ka je gurin yan chemistry by distillation method ko evaporation method ko irin wannan hanyoyi kaga sai dai a kona ka kenan to babban annabi ba za su fita daga jikinka ba sai dai kona ka za to haka ake so da an yi bayanin annabi ka gano cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine to mafarki yana da wani mulki sosai da su jawabu da hal lailatul qadr ya halatta a mutum yake da dadi daren lailatul qadr na hudu isbatu anna lailatul qadr fi ramadan ya tabbata cewa lallai lailatul qadr a ramadan ne ba wani watan ba baya zulaisha baya muharram baya safar baya sauran watanni عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث التالي بعد المئتين hadisi na ɗari biyu da bakwai na na isha ta ce Allah annabi alaihi salatu wasalam ya ce da haru lailatul qadr ku ce zabi lailatul qadr shi lubishi a wuri odd number min al-ashr al-awakhir na daga na'am goma karshe to kaga yanzu mun huta ba dan ba dan wannan hadisan ba da sai a ce daga bakwai karshe za a nemo lailatul qadr amma da jira annabi ya ce a goma karshe kawai ba bakwai iya bakwai karshe ba ina amfani tattara su roƙon ruwa ruwa ya yi to ku neme shi a goma karshe kawai shi za a ga wasu wuraren da zarar an ce yau sha tara ga wata sai su fara tahajjudi daga daren ishirin daren ishirin domin zai iya yiwa da watan ba zai cika ba ishirin da tara ne in ka je kasashen wasu har a nan za ga akwai inda ake haka filoji min al-ashir al-awakir a goma karshe a fila ne ma kawai الحديث الثامن بعد المئتين حديث ندري تقل على حديث ابن الكلي رضي الله عنه هل يوزني أبو سعيد الكلي الله يقال مسيسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأكل الأوسط الذي يعتكف فينا اعتكاف أقوم السكية من رمضان إلى رمضان بدا قوم السكية قوم من يوفر لكم أن قال قوم فأتكف عاما وتجي ترى في اعتكافي hatta idza kanat laylatu 21 hatta da daren 21 ya kasance wannan laylatu lati yakhruju min sariyati yani yani itikafi shine daren da awaki dan yake fita daga itikafi daren 21 kawai sai ne baro kana shi ke mani da gaba mani duk wanda zai itikafi da ni daga yanzu bali ya take bil ajra lawaqi to lalle koma yin itikafi a goman karshe maimakon tsakiya fakad uridu hadhihi al-layla annabi yace domin an nuna min wannan daren thumma uridu hadha na aka mantar da injira shine uridu aka mantar da shi yace amma ga alamun wa kad ra'aytu li asjudu fi ma'i yace amma a daren na ganni ina yin sujada a cikin ruwa wa irin da tabomi da yaya a waje garin ran da aka ga lailatul qadr bayan an gare da tsakarin wace gari kuma sai Allah ya saukar da ruwan sama ruwa ya fita aka yi ruwa sai annabi ya ce bar dani tuwa bil akhir al awakhir ku nime lailatul qadr a goma karshe kawai wal dani tuwa bi kulli wajr kuma ku nime ta a kowane wajiri odd number daren 21 da uku da biyar da bakwai da tara fa madarati sama'u tilka al-laila ai kuwa bayan annabi ya yi bayani a wannan daren da yake da ya kawai sai aka yi ruwa a wannan daren wa kana al-masjidu ala arisi masallacin kuma abin da aka rufe shi da shi tankar da dinu kuma kaga ruwa ya rika shigowa tankar tankar da dinu wato ganyen da dinu da tankar da dinu aka yi fa waqafa al-masjidu sai ruwa ya kwarara a masallaci ruwa ya kwarara babu taraka ilaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu da yake ne kudin yake ida zuwa da suka gani mu annabi alaihi salatu wasallam wa ala jaba hadi akan gojin sa asaru bayi ga gurbin ruwa alamar ruwa akan gojin annabi saboda yake ruwa ya shiga masallaci a daren jirin da daiwa wadini da kuma tabo wannan bayanin da annabi ya yi cewa daren da bai yake daren da zai faru wannan abin zai faru kuma sai Allah ya jarrabe su a ranar Allah ya yake muke su akai ruwa min zumin ida wa ijirina a zubar da ran ijirin da daya sun dace a ranar kuma su dace ba kaga wannan hadisin ya kuma kore ba cewa akwai ajiri ko ajirdari bakon karshe a duk za a iya ganin dacewa da lalata gare da ran ijirin da daya ijirin da uku hadisi abdullahi bin ulais ba a mazhabin malikiya su a gurin su lailatul qadr yana ne domin cewa annabi ni ba zan iya zuwa kullum ba ya rasulullah a ga yaban ran da sai annabi ya ce to ka fito ran ijirin da uku yana fitowa kuma aka yi ta to shine a gurin imam malik malaman madina sun ta ba akan cewa lailatul qadr ijirin da uku ne to kuma ga hadisi mun gani an an dace a lailatul ijirin da daya kaga in kana da dabara ka san zai iya faruwa ijirin da ɗaya ko da uku su kuma gurin imam ahmad da ran ijirin da bakwai da ubayyi da ka'ab da abdullahi dan mas'ud saboda shi ma hadisi da yazo karara shi ka duk wanda ya je Saudiya da Ramadana zai ga ranki da ya bakwai duk wanda baya zuwa ba sai ya fito ranar ta tashi daga ranar ko ba za su dawo ba da yawan wasu ba su kuma dawo ba ishirin da bakwai ɗin nan kowa sai ya fito fita ake yi saboda haka kaga mai wayo kawai ya rana ya rana kwanakin duka kowace rana ta fado ya ce na an gane ko da wannan shi ne to sai yake bari mu karasa wani min zubai da wani shiri daren ishirin da ɗaya to wani hadisin ya nuna mana an dace da zai kada da daren ishirin da ɗaya an nuna mun lokaci yayi ko da abun lokacin bayi ko sai babu da yake kam za mu tashi kafi ne zuwa abubuwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda na na wanda muka fara a wace to sai na kirka dai wani ne domin tsallake wani abu kenan fakalin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin farko hadisi na 206 araru yakum oje ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba anna rijala min ashabi nabi quruna lailatul qadr fil manami an nuna musu lailatul qadr a bacci shi sabai da awakir a goman bakon kalbi fakalin nabi sallallahu alaihi wasallam araru yakum kar tawada a cikin sabai da awakir ina ganin wannan mabarkin naku ya dace da wada ya dace da bakon kalbi faman kana mutahariya duk wanda zai ce da duk lokacin falyaji hari hadi tawai da waje ne ne rija goma bakon kalbi jalakun Allah ta'ala sannan akwai hadisi a ubaratu bin sa'id da annabi ba ya fito zai ga ya mutu ranan ne lafi kadar exact ranar sai ya ga mutum biyu suna mutu da annabi yace kun ga wannan mutum da kuke ya za an mantar da saboda haka shi ne annabi yake ki je ku nema a goma kan je kawai amma da ranar za a faɗa kawai duk malalata kowa ya zauna a gida sai ranar ya fito gwara ma da aka bai duk mu fito a ranar duka kwanakin duk amma da ranar za a faɗa dariya an faɗa ko ta ji mala abu wai dariya an faɗa ai gwara a ranar kwanakin ne sai da kai aure ya sako ka a gaba ko san ka sako shi a gaba ba gwara ka raye duka ba saura wata nawa ne Oktoba ko saura kaɗan saboda haka daji aw wanda muka fara dai Allah ya ba mu daren sa wanda muka kuskure Allah ya ji mana dariya na hadisi na dari biyu biyu na wa an ujira qabla an anama ko shine auzani dari biyu salat badai na yi mun wasiya da abubuwa uku kan basu ya makara take ayyamin min kulli shahri yin azumin kwana uku a kowanne wata ayyamul bid wa raka'atayn duha da sallolin walha wa an ujira qabla na na kuma rika yin wuturi kafin ne eh wannan wajiyar ana so a ga ya cewa lalle yayi wuturi kafin yayi wuturi idan zai iya tashi bayan barci ba ko bai yi sai amma idan ya kwanta wuturi ne ya ji wuturi da addu'a to ya kamata yayi wuturi da kafin ne kwanta shi ne abin da yake wallahi a'lam عليكم السلام نعم كده ولا تبقى او بقي نعم بقي eh amma dai shi ya ma buku amma dai dai balalan azumin da da alamu daban dai ka bai da dai ko daban dai sai ayyamu da kuma dawa daban dai mabiyan zuwa dole kwana uku ma ko a yawon zuwa za mu ga ba za sai dai idan kana so ka yi da niyya to a bari kai kwana uku kawai sai ka dauki gidan yayi kaga shi bari ka yi da niyya kwana uku a wata sai ka dauki gidan ka zo ka kuma yin alaƙa ka zo ka yi da ku sannan kuma sai ka zo ka kuma yin wannan zuwa da niyyar ka yi kwana uku yayi sai dai ba kai wani ne kuma jira ya uku ya hudu ya biyar ba domin shi ne cikakken ayyamin ne amma idan abu da ne da islam da aka kawo kwana uku kawai kai wanda kana da kalalar azumin kwana uku a wata ka fahimta wannan shi sannan kuma ka zo ka dora da sauran kwanaki duk lalar da yana nan duk wannan abu abu ne mai kyau Allah wa ala awwal da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ka tubobin da mara kusa na'am wannan sai kai aiki muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya shugabannin mu Allah ka riko da hannun su. Allah ka sanya musu tausayin mu a zukatan su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka tallafa musu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kurcin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yayi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da hadoyi da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani matasan mu da ƴaƴan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya Allah ka ba mu da Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma ajibna wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma istajib du'ana wa du'a man wasana bid du'a برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين